ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa wanda ya dace da hudu ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijira a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina za mu tashi da taimakon allah ta'ala a tafsirin mu na alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya za mu tashi a aya ta saba'in da takwas ko ce saba'in da tara in za ku yi tunawa a satin da ya wuce mun fara karanta kisar annabi dawuda da annabi suleiman إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين so yau za mu dora a cikin kisa da insha Allah ta'ala mu ji Allah ya ce bismillahir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين idan za ku iya tunawa a satin da ya gabata mun fara bayani dangane da isar waɗannan annabawa guda biyu da annabi dawuda da annabi suleiman an kawo musu ƙara wani ya yi noma wani ya saki dabbobinsa da daddare sun je sun cinye amfanin gona gaba daya shi annabi dawud da ya yi hukunci ya ce a kwace dabbobin wannan mutumin a bawa shi mai gona kuma ya shuka masa gonarsa ko ya gyara musu ita har sai ya kai lokacin da dabbobin suka cinye masa wannan amfani bayan ya yi wannan hukunci sai su wanda suka kawo kara suka fito sai suka tarar da annabi suleiman sai suka ce da shi kaji kaji abin da ya faru ga abin da mahaifinka ya mana hukunci sai ya koma wajen mahaifin nashi ya ce da shi ya nabi Allah ya kai annabin Allah innal qada'a ghayra ma qadait hukunci hukuncin da kai ba shine daidai ba sai baban ya ce da shi ya haka in ba shine daidai ba to ya za a yi ya ce ka ɗauki dabbobin nan ka miƙa su ga mai gona ya amfana da su ba wai ka mallaka masa su ba shi kuma mai dabbobi a sa shi ci gaba da kula da gona ya noma ya sa taki ya sa ruwa ya yi bayi ya yi gyara ya yi shuka ya komai sai har amfanin nan ya dawo daidai lokacin da dabbobin nan suka cinye to sai mayar wa mai dabbobi dabbobinsa shi kuma ya karbi gonarsa a wannan lokaci da aka karbe dabbobin a wajen mai dabbobin kaga kamar an masa hukuba sannan kuma shi wanda ya karbi dabbobin zai amfana da dabbobin zai tasu nono zai samu taki na kashinsu da kaza da kaza da kaza annabi dawud sai ya ce a alqada'u ma qadaita ya sulaiman ai hukunci shine hukuncin da kai ya kai sulaiman ka duba uba ne dan sai masa gyara kuma ya karbi gyara shi ne Allah yake cewa ka tuna ya kai wannan annabi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam isar Dawuda da Suleiman annaban Allah guda biyu lokacin da suke yin hukunci dangane da dabbobin nan da suka shiga gonar wani suka ci amfani iz yahkumani fil hars kar ku manta ina so ku lura da wannan lafazi da ubangiji ya amfani da shi ya ce iz yahkumani fil hars yayin da suke hukunci ka kamar Allah ya ce su bi suka yi hukunci إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين Allah ya ce muna nan muna kuma gani dangane da hukuncin da suka yi aiwa kunna lima hakama bihi kullu wahidin min huma alimi da hadirin muna sane muna wurin muna nan duk hukuncin da suka yi dinnan muna nan inji Allah bi haizu la yaghibu anna shay'un mimma qalahu ta yadda ba abin da zai koya gare mu cikin abin da waɗannan annaba guda biyu suka faɗa li hukumihim ana nufin li hukumi Dawud da Sulaiman da wannan ne wasu malaman larabci su kuma suka samu makama cewa a ashe mutum biyu ma jam'i ne ashe mutum biyu ma jam'i ne kamar ya mutum biyu ma jam'i ne suka ce Allah ya ce mutum biyu ne fa suke suke yin kisar ake ba da kisar su amma sai ce da hukumi him bai ce da hukumi hima ba kenan ya halatta mutum biyu ma a yi musu amfani da lafazi na me na jam'i suka ce aljamu isnan ɗaya shine mufradi biyu jam'i ne uku ma jam'i ne in ji su a zamir jam ya udu alaihima lamirin jam'in yana koma kansu wasu malaman suka ce a a a a a biyu ba jam'i ba ne daga uku ne isa ma shine jam'i to ya za a yi taujihin wannan aya wa kunna li hukumihim shahidin ai Allah yana nufin da annabi Dawuda da annabi Sulaimana da kuma su mutanen nan da suka kawo ƙara ko ba ka bane su da suka kawo ƙara din nan ake musu hukunci shine Allah ya hada gaba ɗaya ce hukunna li hukumi yim shahidi ba wai ana nufin annabi Dawud da Sulaiman da bane kawai sai wadancan sai suka yi shiru to sai Allah ya ce fa fahamna han Sulaiman haka ne ko sai muka fahimtar da annabi suleiman wannan matsala wannan qadiyya هذه المسألة أو هذه القضية فهمناها سليمان مكفين جد النبي سليمان التي أوضح الخصمان على داود وسليمان muka fahimtar da annabi Suleiman al-hukum al-ansab wal awfaq fi hadhihi al-mas'alati aw al-qadiyya hukuncin da yafi dacewa muka taimaki Suleiman muka fahimtar da shi malamai suka ce shi annabi Dawuda da ya zo yin hukunci abin da ya duba shi kawai abin da ya duba yaya zai yaya zai biya mai gona amfanin gonar shi kawai ya lura da janibin biya ne kawai kun gane tunda an cinye wa mai gona amfanin gonan shi yaya zan yi na biya shi shi bai duba komai ba ba inda ya lura illa kawai yana ga wani hukunci zai yi ya biya mai gona amfanin gonarsa mutum ya yi noma ya sari daji ya gyara ya yi shuka ya yi ban ruwa ya zuba taki ya yi kaza amfani ya tashi ya girma wani kurum da daddare zai saki dabbobin su cinye shi tas ya ce kaya ka kawo dabbobin nan naka ga baki daya an ba wa mai gonan nan an biya shi kai kuma ka je ka ji zafin ciwo tun da ka cutar da dan uwanka to kaga ya lura da mujarrad ta'wid ne li sahib al-harf faqat wannan adalci ne shi ma hukuncin da annabi Dawud yayi jama'a shi ma fa adalci ne yawa shi ma adalci ne to sai dai aka samu hukunci wani ya fi wani shi kuma hukuncin annabi Sulaiman ya hada da adalcin da kuma daɗa gina mutane ba a karya wani an yi adalci amma an karya wani ka fahimta yawwa to bari a yi wani hukuncin a yi adalci sannan duk a gina su gaba ɗaya da haka ya ce a sa mai dabbobi ya gyara gona a yi haƙuri a jira a lokacin da ake jira nan shi wancan zai amfana da wancan dabbobi lokacin da amfani ya kai lokacin shikenan kowa sai a bashi nasu kaga akwai albina wa tamira nan an yi developing din mutane an yi promoting ɗinsu shi mai gona ya samu shi ma mai dabbobi ya samu amma idan ka lura da hukuncin annabi dawud to kamar mutum ɗaya kaɗai aka gina shi ne wanda yake da gona ya asara aka damai da asara shi ko mai dabbobi asara dai tana nan ban sani ko kuna da in an ɗauki hukuncin annabi dawud in an ɗauki hukuncin annabi dawud mutum ɗaya shi ne ya ci ribar abin gaba ɗaya amma an ɗauki hukuncin annabi suleiman dukkansu biyu gaba ɗaya an gina su to malamai suka ce ana son alƙali in zai hukunci to ya rinka zurfafa tunani kada ya rinka hukunci na huce haushi la ya rinka zurfafa tunani a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa sannan kuma a yi abin da watakila ba za a karya wani ba a ƙara yawan talakawa a cikin al'umma sai dai akwai hukuncin da ba yadda za ka yi dole ba ka da wata ƙofa to wannan allah ba zai kama ka ba to a nan gurin shi ya yi adalci shi ma wancan ya yi adalci to amma wannan hukunci fa na annabi Sulaiman wallahi na biya muku budi ne daga Allah tawfiki ne min Allah budi ne daga Allah da ilhami yake ba wanda ya ga dama kuma haka Allah yake sha'aninsa a cikin mutane in wani yayi wani abu in ka kalli abin da yayi abin gaskiya zai baka mamaki kwarai ashe Allah ne ya kimtsa masa to sai Allah ya wani abu ya ce wa kullum na hukuman wa ilma don kada ka tafi da tunanin cewa ai annabi dawuda ya yi kuskure ai annabi dawuda bai hukunci da daidai ba ai annabi dawuda bai yi kaza ba sai Allah ya rufe kissar da cewa ta kowane ɗaya a cikinsu mun ba shi annabta mun ba shi ilimi da fahimtar addini kullan yani kullan min dawuda wa suleiman kad a'tainahu min indina mun ba shi daga gare mu hukunci nubuwa wa isaba fil qawli wal amali annabta da dacewa a cikin zance dacewa a cikin aiki wa ilman alfiqhu fi din fahimtar addini mun ba su sai Allah ya ware Suleiman a nan gurin ya ba shi wata fahimta sama da ta da babansa kuma don Allah ya nuna maka zai iya yiwa kai ne a sama Allah ya daga wani na ƙasa da kai ya yi kanka zai iya yiwa kafi shi wani juyin juya hali wani yanayi ya sa a wayi gari shi wannan ɗin ya zama to ya fi ka ta wani ɓangare wannan yabo ne allah ya yi wa annabi dawuda da suleiman malamai suka ce al-maqsudu min hada sana daf'u ma qad yatabadaru ila ba'd al-azhani min anna dawud lam yakun musiban fi hukmihi babban manufan wannan yabo da Allah ya musu dan a kawar da tunanin da wasu mutane za su iya yi cewa annabi dawuda bai yi hukunci na daidai ba ko bai dace ba a cikin hukuncinsa malamai sun ta bayanai dangane da wannan hukunci da ya zo daga annabi dawud da suleiman akan wannan harka ta gona da aka yi barna shin wai a tambaye ku wai wannan abun wai wahayi ne daga allah wannan hukunci ai ba annaba ba ne to wahayi ne daga allah hukuncin da dawud da suleiman suka yi ko ba wahayi ba ne ko kuwa ijtihadi ne kokari ne daga gare su wasu daga cikin malamai Allah musu rahama suka ce ijtihadi ne suka yi kokari suka yi sun yi aiki ne da kokarin da suka yi amma ba wai Allah ne ya ce musu ta hanyar mala'ika ga abin da za ku yi ba kowa da za ka yi ba wannan sai nuna cewa shi ya halatta annabi ya yi shihadi don shi ma ya dace da ladan ijtihadi sai dai akan iya yin ijtihadi a yi daidai akan iya yin ijtihadi a yi kuskure ijtihada fa akhta'a dawud wa asaba suleiman sun yi ijtihadi dawo ya kuskure a ijtihadinsa suleiman ya dace to sai mu shiga matsala ta biyu wannan yana nuna cewa kenan annabi yana iya yin kuskure na'am jama'a annabi zai iya yin kuskure ko bai zai kuskure ba idan har annabi dawuda ya yi hukunci ɗansa ya gyara masa suleiman to shin za a iya cewa a magana a ce annabi zai iya kuskure na'am suka ce ana iya cewa wato annabawa za su iya yin kuskure sai dai su sun sha bamban kuskuren su na mutane su ba sa tabbata akan kuskure shi annabi da ya yi kuskure allah yake gyara masa amma ni da kai zan iya mutuwa akan kuskure amma mujarradul khata mujarradin kuskure kaucewa akan wani abu suka ce zai iya yiwa su yi amma Allah baya barin su take saboda ya musu alkawarin isma take sai Allah ke gyara musu amma malamai suna iya yin ijtihadi su yi ƙoƙari wajen neman hukunci kuma duk wanda ya yi hadin ya yi kuskure fala'is ma'adai babu laifi a gare shi wannan bayani in ka koma cikin tafsirin imam al-qurtubi ya yi bayani mai tsawo tafsirin koma cikin tafsirin abuwa'ul bayan fi idahi al-qur'an bil qur'an shi ma yayi na imam shinqiti Allah musu rahama shi imam shankiti da ya zo a cikin tafsirinsa sai ce lallai da annabi dawuda da annabi suleiman da ishihadi ne suka yi hukuncin su ba da wa'ayi ba ya ce dalilai sun tabbatar da cewa abinda suka yi ishihadi ne ba da wahayi ba ya ce shi ya samu a cikin ayar aka samu dalilin da ya nuna ya ji jihadin ne aka yi yabo ga Suleiman Allah ya ce fa fahamna ha Suleiman kenan kaga ya canki daidai yayi daidai Allah ya fahimtar da shi kuma dan an nuna ma ka'idar da annabi ya faɗa cewa man shahada fa asaba falahu ajran wa man shahada fa akhta falahu ajrun wahid wannan aya ta tabbatar annabi ya ce duk wanda ya kokarin neman hukunci a kokarin neman gaskiya yayi daidai to yana da lada biyu wanda kuma wajen neman daidai din sai ya kuskure to yana da lada ɗaya Allah a nan gurin ya ce fafahamna ha Sulaiman ko kaga an nuna shi ne ya dace da daidai din ishihadi ya dace da daidai to amma dan an nuna maka duk wanda ya ishihadi ba za a ce yayi laifi ba sai Allah ce wa kullun ataina hukuman wa ilma dukan su mun ba su hukunci da ilimi in ji imamu shankiti da ya ce iz ya kuma ni fil hars kaga sun yi hukuncin ne tare wannan ya faɗa wannan ya faɗa ƙoƙari suke samar da daidai din kullum min huma kowane ɗaya daga cikinsu ya yi hukunci ne sa ba don uwansa to inda wahayi aka musu tunda duka matsayinsu ɗaya annabawa ne to za a ce an samu cin karo kenan a wahayi kun gani idan da annabi dawud da wahayi aka masa annabi suleiman wahayi aka masa to ya aka aka samu cin karo wancan ya ce ya yi daidai wancan ya ce ba daidai ba ne to kaga kenan wannan yana nuna mana cewa da me da ijtihadi kokari suka yi ba wahayi aka yi musu ba suka fitar da wannan hukunci wannan dalili ne da yake nuna wata matsala da nan gaba can za mu iya zuwa kanta a ce shin annabi yana ijtihadi ko baya ijtihadi ka san ana cewa malamai sun yi ijtihadi to annabi yana ijtihadi shi ma duk da cewa ana masa wahayi yana da mala'ika da yake kawo mai sako eh a bisa wannan kissa ta annabi Dawud da Sulaimana ashe ta tabbatar mana annabi yana iya yin ijtihadi kuna ganewa tayyib to wannan kauli ne daga cikin akwal al'ulama maganganun malamai Allah musu rahma wasu malaman suka ce sam duk wannan jawabin da aka yi su ba su yarda ba da wahayi suka yi ku yi haƙuri bakan da gurguje muku dan abin da kuka gane da yadda su shi haka ilimi yake ai kun ji kun gamsu da wancan jawabin ko sai suka ce sam da wahayi ne suka ce me ai ba wancan karo annabi dawo da ya yi hukunci da wahayi a matsayinsa na annabi annabi suleiman shi ma ya yi hukunci da wahayi a matsayinsa na annabi nasik da mansuk aka samu don haka hukuncin annabi Sulaimana ne ya zo ya shafe hukuncin annabi Dawud a cikin alkurani ma ba akwai annasu ikon mansu kuwa? kate kun dawo nan suka ce ai ai annabi annabi da yake da mala'ika na musamman da aka ajiye masa yana kawo mai wahayi ya za a ce yana kame-kame yana ishihadi yana neman hukunci a duhu shi ne fa ishihadi lalime a ji a nemo abin annabi a ce yana yin shahadi suka ce sam la ya juzu lil anbiya al hukmu bil ijtihad suka ce sam bai halatta ba annabawa sai hukunci da ishadi saboda me suka ce ai da annahu mustagnuna saboda su a wadace suke anil ishadi bil wahyi mutumin da yake da wahayi ya zai ishadi shi ma mai ishadin ai bai da nasi ne yayi shi yasa ake cewa lacihada ma'annas ba a yin ijtihadi tare da nasi in akwai qur'ani in akwai hadisi karara yaya malami zai je nemo wani hukunci ai ga qur'ani ga hadisi su malamai da suke ishadi me yasa suke ishadi saboda babu ba aya ba hadisi to yaya annabin da shi ake saukan masa da wahayi a cewa yaya ishadi suka ce suka ce kuma magana ta biyu har yanzu la ya juzu khata alal anbiya magana wai a ce annabi ma ya kuskure ma duk bata taso ba annabi ba ya kuskure sam suka ce sam haka imamu qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa suka ce mutumin da Allah ya aiko shi shi ba duk abin da yake yi ba umarni ne da Allah to ya za ku danganta mai kuskure suka ce sam su ba su yadda ba bara a ce annabi yana yin kuskure kuskure ba a waɗancan kamar yadda na gaya muku masu magana akan yiwuwar annabi shahadi sun kar wani yana iya yin daidai yana iya kuskure mai ishadi kamar yadda na muku bayani sun kawo hadisan da manzo Allah yake magana akan mai ishadi in yi daidai zai samu lada wanda ya kuskure ma zai samu lada daya wancan zai samu lada biyu idan masu ishadi suka yi sabani a cikin hadisa guda ɗaya yana kan daidai ɗaya yana kan kuskure to tun da duk kokari suke ɗaya na daidai ɗin yana lada biyu mai kuskuren yana kan lada daya suka ce hadisin idan shahada fa afta falahu ajru suka ce wannan hadisin ku yanzu a fahimtar ku idan mun dauka ba ni sunan shi idan mun dauka annabi yana yin kuskure kenan yayi ijtihadi duk da ijtihadin da ya samu lada ko suka ce to ai hadisin ba yana nufin Allah yana ba da lada akan kuskure ba ne sam ba mun ce sun yi ishihadi ɗaya ya yi daidai ɗaya ya kuskure ba ɗaya ya samu lada biyu ɗaya ya samu lada ɗaya suka ce to duk wanda ya fahimci wannan hadisi cewa Allah ya ba da lada ne akan an aikata kuskure to bai gane hadisin ba so suka ce suna nan annabi ba kuskure ya yi ba suka ce Allah ya ba da lada ne akan ƙoƙarin nemo gaskiyar duk da ba a dace ba wannan wahalar ƙoƙarin alalumo ina gaskiyar take shine aka ce kai ma ga lada ɗaya an baka amma ba wai an goyi bayan kuskuren ne aka baka suka ce to in dai har wanda ya kuskure ma an bashi lada to me amfanin faɗin daidai din kenan kuna fahimta nan wato suna warware dalilan waɗancan malaman ne kenan na farko suka ce lam yurid bihi an yi jara ala khata ba ana nufin ana ba da lada ne akan kuskure ba ana ba da lada ne akan ƙoƙarin neman daidai saboda al-ishihad din ƙoƙarin kalalumo inda daidai take ka yi bincike din shi kansa ibada ne to shine aka baka lada akan wannan ibadar shi kuma kuskure idan mutum ya je yana neman daidai ya kuskure matukar daidai yake nema sai ya kuskure a shari'a to an yafe masa kuskuren amma ba wai ana nuna cewa wannan kuskuren da ya yi din daidai ba ne ƙoƙari yake ya zo ya gyara maka mota ya wanke yana ta wankewa yana wankewa yana wankewa ya kyautata ma kawai sai je zuba maka ruwa a wajen da ba a zuba ruwa cikakken mutum mai kamala da sani ya kamata to ya kamata ka yafe masa wannan kuskuren ba don komai ba saboda kokari yake kyautata maka haka ne aski ya zo yake maka ko ba gaba ne yana askewa yana askewa kana jin daɗi har kana gyangyadi har sai ya je yanke ka da wuka da aska a ƙeyarka idan ka ga jini za ka ce wallahi sai na kai kotu a a ba kome ba kome amma dai baka kyauta ba wallahi gaskiya ina ba ta rabai ta kai da kanka za ka cewa bai kamata ka yi mai sani ba kai masa hukunci akan wannan laifi ko kuskuren ne maka ba duk da haka za ka biya shi kudin askinsa yanzu biyansa kudin askin nan da kai yana nuna cewa ka yadda da yankan nan da ya maka da askan ba haka ba ne to wancan hadisin da aka hujja da shi suka ce a akwai gyara malamai ku je ku dada karatu ba ku fahimci hadisin bane ba lalle annabi baya ijtihadi kuma lalle annabi baya kuskure sam sam sam akwai wani hadisi da malamai suke kawowa imam abu hurairah ya rawaito shi hadisi imam bukhari ne kitabul anbiya da imam muslim suka ruwaito wato wasu mata ne guda biyu mata guda biyu suna da 'ya'yansu sai kura sai ta zo ta sace ta ɗauke ɗan ɗaya a cikin matar kura ko kyarkeci ko naman daji sai ɗaya daga cikinsu sai ta ce ke an fa ɗauke ɗanki an ɗauke ɗanki kuran nan ɗanki ta ɗauke sai ɗayar sai ta ce a wallahi ba ɗana aka ɗauka ba ɗanki aka ɗauka kowa ma ta ƙi yadda ta ce ɗanta aka ɗauka sai aka je gurin annabi dawud sai aka kai masa kuka kaji kaji kaji ga 'ya'yanmu nan guda biyu ne an zo an ba da labari kura ta ɗauke ɗaya ta bar ɗaya sai shi annabi dawo sai ya ce ke babba babbar ɗana ki ne ke ɗana ki ne ba su yadda da wannan hukuncin ba su matan ita ɗayar suka fita sai suka tafi wajen annabi suleiman suka ba shi labari to a hadisin dai ba a yi bayanin cewa a ya za a yi to ba za a gane wannan ba za ta gane ɗanta ba wannan ba za ta gane ɗanta ba akwai dai wani abin dai da ya faru wanda hadisin bai wadda ba to shi annabi suleiman sai ya ce a'a sai ce a kawo ɗan da ba a ɗauke ɗin ba ka kawo sai ce a je a kawo wuka zai raba shi gida biyu kowa ya ba ta rabi tun da an kasa gane nawa aka ɗauka kun ji hukuncin annabi dawo da a can ko? sannan nan shi kuma suleiman sai ce a'a tunda jayayya ake yi kuma ba a gane nawa aka dauka ba wancan kuma ya riga ya mutu kura ta cinye shi a ba da wuka zan yanka shi gida biyu kowa ta daure bai da rabi kawai sai karamar sai ta ce la la ta fa'al yarhamuka Allah kar kai haka Allah ya maka rahama huwa ibnuha danta ne danta ne a bar mata a bar mata danta ne sai annabi suleiman ya ce yawwa ke babban nan kawo dan nan ba naki bane na wannan karamar ce kai ma ka ce allahu akbar ko kun gane fikihu kun gane fahimtar shi can annabi dawuda ya ce babba ta dauka tana murna za ta tafi ashe dan ba nata bane me yasa yace zai raba dan gida biyu ba wai dan zai raba shin bane kaga waccan da ta san ba nata bane ta yadda ta kawo wuka ka duba ma dama fa an ba ta shi ba an fa ba ta daddazu amma yanzu za a sake hukunci tunda ba nata bane a zuciyarta kowa ma irasa shine ta yadda ta dauko wukar ita kuma wacce ta karama ta ce a ita wallahi ba za ta dauko ba a bar mata danta shikenan wannan dan na babbace to sai ya ce to yanzu mun gane cewa wannan dan ke wannan babban ba naki bane kawo shi ya cike karama da yake kawo hanya fafahamna ha sulaiman amma duk da haka kullum ake na hukuman wayoyi wa kullum ake na hukuman wayoyi wato anan ya kamata yan uwa su fahimta cewa kun ga wannan harka addinin wato wani lokacin ba wai akan babba take ko karami ba taufiki ne da dacewa Allah yake zuba wa kowa a cikin kwakwalwarsa yanzu wani za ga ya shahara da ilimi babban malami ne kaza ne kaza ne kaza ne masha Allah Allah ƙara girma amma Allah sai ga wani ƙarami ne bai kai shi ilimi ba yana ba da wani abu mai gamsarwa sama da na wancan kuma zai iya yiwuwa wato karewar girma ya zama ɗanka ne ka ɗora shi akan harka ta ilimi kai ka koya masa alifin ba'un ta'un Allah ya zo ya masa fatahi da buɗi akan harkar ilimi ya zo yana bayar da fatawa sabanin wacce kake bayarwa kuma ta san ta zama ta fita ka daidai ku duba can yadda aka yi annabi Suleiman ne ya dace shi ne fada nan ma aka zo aka sake annabi Suleiman ya dace shi ne fada to wannan shi ne sabanin da malamai suka yi Allah ya musu rahama cewa wannan al'amari da wahayi ne aka yi ko ba da wahayi aka yi ba to Allah dai ya ce fa hamna ha Suleiman wa kullum ataina hukuman wa ilma sannan Allah Ubangiji ya ci gaba da bayanin wasu ni'imomi daga ni'imomin da Allah madaukin sarki din ya yi wa annabi Dawuda bayan fa an yi wannan bayanin kuma sai aka dawo kuma kan annabi Dawuda ana ta bayanin falalarsa kar ku manta fa duka annabawan Allah ne duka annabawan Allah ne me Allah ya ce malam
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
Allah madaukin sarki sai ya ce wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tsayir cikin ni'imomi da muka yi wa annabi Dawud shi wancan dan Suleiman muka ba shi fahimta na hukunci a addini to nan kuma Allah ya ce mun hore wa annabi dawo da duwatsu mun hore wa annabi dawo da tsuntsaye wasakkar nama a dawo da jibala wattai da sai ka ce wisabbihna muka bashi muka sahale masa duwatsu muka sahale masa tsuntsaye suna yin tasbihi da shi idan ya yi tasbihi abinda ake so a ce a lokacin ko a zamanin annabi dawuda da ya buɗe bakinsa yana tasbihi to duk duniyar tsuntsaye tare da shi suke tasbihi da ya buɗe bakinsa yana tasbihi duk wani dutse da yake bayan ƙasa a wannan lokacin tare da shi suke tasbihi shi sa daman Allah ya faɗa ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura komai da ka sani wallahi yana yi wa Allah tasbihi yana tsarkake Allah kai nan adam da ka zauna ba ka yi wa Allah tasbihi ba za ka zikiri ka yi asara kaga wannan abun yana yi wa Allah tasbihi kaga wannan abun yana yi wa Allah tasbihi kaga wannan wayar tana yi wa Allah tasbihi komai yana yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in ay wa ma min shay'in illa yusabbihu bihamdihi yana yin tasbihi da gode wa Allah walakin sai dai la tafqahu da tasbihahum ku ne ba kwa gane yayin suke yin tasbihi in ji Allah innahu kana halimar ghafura sai ka zauna baka zikiri baka salati baka tuba baka subhanallah baka iya walhamdulillah baka iya hasbunallah wa ni'mal wakil ka cuci kanka ba za ka rage Allah da komai ba komai ma yana yi masa in kai ba kai ba sai ragu la abdullahi da abbas yake cewa Allah ya ba wa annabi dawo da fahimtar harshen dutse in yana tasbihi bishiya dan tana tasbihi yana ji yana ganewa ko kuna tafiya ba kwa ganewa shi yanzu zai gane bishiya tana tasbihi yanzu zai gane in yaji kararas kararas ce wannan tasbihi ne idan ya zo wucewa ta jikin dutse in yana tasbihi zai gane in ma baya yi zai gane imam ibn wahab yake cewa ai yadda al'amarin yake shine duwatsu ne idan annabi dawud ya fara tasbihi kawai sai duwatsu sai su amsa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan yana nuna mana gaskiya ne Allah akwai Allah ga waɗanda su kam sun ga dahil sun ga tabbas sun ga garanti ka ji dutse yana kiran Allah dutse bishiya itacen gidanka ka ji yana tasbihi ai wannan ya isa ƙara maka imani da tsoron Allah haka tsuntsaye imamu katada ya ce yi sabbah na dinnan da Allah ya faɗa ana nufin har sallah ma tare da shi suke yi idan annabi dawo da yi sallah to duk tsuntsayen duniya wannan lokacin sai su yi sallah haka duwatsu ko suna so ko ba so Allah ya tsakkare su su yi ibada tare da shi don a daɗa ƙarfafarsa cewa sallah tasbihi ibada dina aikin Allah ne kai wasu malaman cewa su gai yana cikin ma'anar wannan ayar idan annabi dawud ya gaji ya samu kosawa da gajiya ya ɗinki shingida kawai sai allah ya karfafe shi sai ya jiyo duwatsu a garinsa suna ta tasbihi suna ta tasbihi tsuntsaye suna ta tasbihi suna ta tasbihi liyan shafa fi tasbihi wa yashtaqa ilayhi don ya ƙara samun nishadi da ya ji duwatsu suna yi da tsuntsaye kawai sai shi ma ya sai ji gaba da yi ya samu shauki Allah ya ce wa kunna fa'ili duk abin da muka gaya muku dinnan mu dinnan masu aikatawa ne na fahimtar da annabi Suleiman na bashi hukunci da kuma bawa annabi Dawuda sahale masa duwatsu da tsuntsaye da itatuwa suna tasbihi da shi kunna fa'ili shi sa wata ayar Allah ya ce wa laqad atayna dawuda minna fadla kun gane ma na ayar kuwa wa laqad atayna dawuda minna fadla haƙiƙa mun ba wa annabi dawuda falala daga gare mu ya jibalu awwi bi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid animal sabighatin وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ɗansa kuma annabi suleiman sai ce wali suleiman riha guduwa shaharun wa rawahuha shaharun wa asalna da ainal qitri wa min aljinn man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adhabis sa'id ya'maluna lahu ma yasha'u na min mahariba wa tamasila wa jifanin كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا الله شيء وقليل من عباده الشكور ولما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يتي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال يتكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما بما كفروا والله هكا أبو يكي معنا هكا الله يفعل قسكياني ولا بياني الله أكبر Allah ya kara mana imani da alkur'ani Allah ya kara mana san alkur'ani hukunna fa'ili lalle mu masu aikata haka ne inji Allah tabaraka wa ta'ala to bayan nan me Allah ya ce kuma kara mana wata fadala da Allah ya masa na'am وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم نعم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين cikin baiwar da Allah ya yi wannan bawan Allah annabi Dawud baban Sulaiman wa allamnahu san'ata labusin lakum mun koya masa shi annabi Dawuda yanda zai san'anta sutura labusin lakum abinda ake nufi da allabus ana nufin riguna limada sumiyat allabus da yana tulbas libas labus abinda ake rigar da ake yi a sata um, a larabci lugar larabci an ce labus suka ce ismin ne li kulli ma yulbasu wa yusta'malu fil aslihati kulliha rigar da ake sawa ko duk abin da ake sawa kamar riga amma a matsayin me na yaki kenan riga ce adduru'a ne riguna ne amma na yaki so ake a ce maka wa allamnahu san'ata labusin lakum mun koya wa annabi dawuda yadda zai rinka kera muku riguna na yaƙi silke-silke na yaƙi da tufsi na kumin ba ku rinka sanya wannan kaya don ku samu kariya shi ne litufsinakum litufsizakum litufsinakum litamna'akum ku saka rigunan nan na yaƙi silken yaƙi da annabi dawud ya ƙera da hannunsa don ku samu kariya daga ba sikon yaƙin ku harb aduwikum kenan yaƙi da kuke da abokan gaba idan kun saka rigar annabi dawud ko an je ko kibiya ba za ta fasa cikin ku ba idan kun saka riga silke da annabi dawud ya yi muka koya masa in ji Allah ko an sare ku da takobi takobin nan ba zai ratsa jikin ku ba shi sa aka ce suna ƙerawa makeri ne wa'allamnahu mun koya masa mun sanar da shi yaya ake yin riga ta yaƙi ya yi rigunan kuma a je yaƙin kuma ba za a samu matsala da su ba fa hal antum shakirun ko ba za ku yi wa Allah godiya ba ba masu godiya ba ne ku hal antum shakirun ko kuma ka ce ana cewa mutanen makka fa hal antum shakiruna ku ba za ku yi godiya da ni'imar da na muku na turo muku annabi ba yake ba ku labarin wannan Allah ya yi amfani da wasu kalmomi a cikin wannan aya da suke nuna ƙarfin mulkinsa da fasaharsa ta baraka ta'ala na farko dai aya tana mana magana akan ni'imar da Allah ya yi wa annabi wannan annabi Dawud yanzu kuma kun ga wannan ni'imar shi kuma annabi Sulaiman shi kuma ba a bashi ba kowa da abin da Allah ya raba masa haka Allah yake sha'aninsa ko ba haka bane ba wani a cikin ku Allah ya yi shi dan taba tabe duk abin da ya lalace zai iya gyara shi kuma bai taba zuwa ingila ko amerika ba amma wallahi sai ya gyara abin da aka yi shi daga ingila da amerika wani kuma wallahi wayarsa idan ya shiga wani guri sai an fidda shi ko ba aka bane ba wayarsa ta sace tana inda ya shiga ya taba taba taba sai dai kai wani ya gyara masa wani kuma haka Allah ya shi da fasaha da basira haka Allah ya rarraba rayuwar wancan a bashi kaza wannan a bashi kaza wancan a bashi ilimin kaza wannan a bashi ilimin kaza wannan a bashi kokari akan kaza wannan a bashi kokari akan kaza wani ya iya nemowa shi kuma wani ya iya ci a nemo shi ne bai iya nema ba wancan gwani ne wajen nemowa yana kuma da gwanaye wajen gyarewa ya za ka yi da su ba yadda za ka yi da su ka daka a banza ka zaga a banza kuma ba kai saka je ka jefar da shi a bola ba Allah ya jarabe ka da shi dole ka je ka nemo ka kawo ya cinye wani abu sai rabbul izzati Allah tabaraka ta'ala yana zabarar da mutane cewa su zama masu godiya falantum shakiruna fashkuru ni'matallah ku gode wa ni'imar Allah akan wannan dama da ubangiji ya baku imamu qurtubi a cikin littafin tafsirin sa yace kun ga wannan ayar aslun fi ittikhadi sana'i wal asbab asali ce na koyon sana'a da kuma neman sababin inda mutum zai samu arziki idan wani ya ce a bashi ayar da ta ce aje a koyi sana'a to ga ta ƙurɗubi ya ce aslun fitikadi sana'i wal asbab ya ce kuma wa huwa ƙaulu ahlul uquli wal albab wannan magana ita ce magana masu hankali wanda suka san me suke la ƙaulul jahlatil agbiya ba maganar jahilai wawaye ba cewa wai ai an an shar'anta sana'a ce ta yin sana'ar hannu ga addu'a fa kun san akwai wanda suke cewa ai duk sana'ar hannu ga jiyayye yake yin ta din can da ana faɗa kaskantacce miskini mabukaci duk wanda kaga yana sana'a ta hannu wai ga jiyayye ne to in ji imamu qurtubi yace qaulul jahlati ne wal akhbiya wawaye jahilai dolaye su suke faɗi wannan magana ya ce neman hanyar sana'a ta hannu sunnatullah fi khalqihi ya ce faman ta'ana fi zalika faqad ta'ana fil kitabi was sunna duk wanda ya soki sana'ar hannu ya wulakantar da sana'ar hannu to ya soki alqur'ani da sunna ya ce Allah ya ba mu labari annabihi annabi Dawuda mutum ne mai sana'ar hannu yana mayin rigunan yaƙi makeri ne ya zauna ya daki ƙarfe ya fitar da rigar yaƙi annabi dawud kamar yadda yake garkuwa Allah ya gaya mana annabi dawud da kana ya akulu min amali yadihi aikin hannunsa yake ciyar da shi annabi dawud da hannunsa yake ciyar da shi hannunsa yake ciyar da shi kuma annabin ma annabin rahama ya faɗa mafi alhe irin sana'a da abin da mutum zai yi ya ci da sana'ar hannu ya ce wa kana dawuda ya kula min amali yadi annabi dawud yana ci ne daga abin hannunsa bari ba ku labari bari in irgon muku wasu daga cikin annabawa duk ku ji sana'arsu annaba adamu manomi ne annaba adamu manomi ne manomi ka san noma ko a je gona a yi shuka a sari ƙasa a jira ƙaddara Allah ko to annaba adamu manomi ne annaba nuhu kafinta ne ka san kafinta ko mai dukan katako ya afka masa ƙusa albishirinku kafintoci kuna da sana'a mai kyau sana'ar annabi nuhu albishirinmu manoma muna da sana'a mai kyau sana'ar annabi adamu annabi lukuman tela ne annabi lukuman ba khayyar tela ne shi a zamaninsa duk wanda zai sa riga ko wani sutura sai a kawo masa yana matsayin annabi ya dinka a bashi kudi a bashi kudi ya dinka a bashi kudi ya je ciyar da iyalinsa annabi lugu kun san mai aikinsa jima jima da rini annabi lugu annabi muhammadu ya yi kiwo alaihi salatu wassalam annabi isa likita ne ƙwarai kuwa يبرئ الأكمه والأبرص ويهيل الموتى بإذن الله haka ɗaiɗaikunsu idan ka lissafo su annabuwa ne annabuwa ne annabuwa ne kowa za ka ji da abin da yake to me yasa yanzu muka zauna muka wulakanta sana'o'i me yasa komai sai dai mu zauna sai dai a kawo mana daga wani wuri har yanzu a najeriya ba ba fara yin keke ba mun sani ko an fara ku eh eh ni dai tun da na tashi na san muke hawa keke amma ba na jin anan kano ana yin keke sai dai gidan rali da ake faɗa kawo ƙarafunan su ma ake a kawo a can a kawo a kan sangalali na keke na ka duba ga gara keke ba me a cikinsa in na ɓata rai yanzu kwalli ashana kun san ashana ai ko to din Najeriya ba a iya yin ashana duba dai ashana kaga dan itace ne ko da wani dan sinadari idan aka goga shi a jikin wani abu cas sai ba da wuta sai an kawo mana shi idan ka ci kashi ko ka ci nama ba kana dan saka cewa da wannan tsinke ba wannan siririn wannan tsinke haka kamar tsinke kwakwa shi ma daga waje ake kawo shi tsakani da Allah ba ba mu aiki wa da wa Allah na husan ata da gusin da kun lijo si da kun ba a cikin ba an fi zaki nuna in na ga dama yanzu nan zan ta mana lissafi daga nan duk jikin mu sai ya sanyi ba ma iya yin wani abu galibin komai da ka sani wallahi azimin ma na kawo mana shi yake ka ga wannan gilasin ka gan shi na da na je aka auna idona na ce a bani gilas da zan yi karatu aka ce malam sai dai kai dara sati uku a indiya aka yi shi wannan bakar robar ga ta nan kamar in cinye kawai na a indiya wallahi ka duba me wannan dan allah me wannan roba ce ba da wannan abin da ke ciki me ba ma iya yi ba ma hatta wannan frames din billahi azim sai an je China ake zo a je a siyo su wannan frames din amma masu kudin mu sun iya alfaharin gina gidaje ku shiga unguwanni ku ga gida na fitar hankali a daki naira a kan gida a sayi gidaje a rushe wani yana faɗa yana ce awa ai wallahi location muka siya miliyan miliyan wajen ɗari ya cire ya bayar ya sayi wani guri gaba ɗaya aka rugurguje wurin shi ya sayi location ne he buys location so zai tashi gidan da yake so ya samu location ya sai location amma bai iya yi wa al'ummar da ya sai location ɗin don ita yi mata wani abu ba muna nan muna zaune yanzu 'yan china da suke nan garin suka kafa kamfanoni suke samun kuɗi billahi azimu sai gaban ku ya faɗi allah kamfani yanzu ba mu ga muku ba ba ga rodi ba ku gaya mu wani mai kuɗi a tajirin ɗan najeriya da yake da kamfanin rodi yake yi ga kayan arziki da ake yin abubuwa ake samun kuɗi amma mu mutanen mu abin da ya dame su alfahari da sayan motoci masu tsada yanzu nan idan ka fita bakin danja kana tsaye mota wata zaga kamar ita ta yi kanta kana leƙa sai da wata yar yarinya karama budurwa ce a ciki ubanta ne sai mata miliyan barkatai amma mu yi abin da za mu gina ƙasarmu mu samu kudin ina yanzu wani bako ne wani daga wata ƙasa ya taho ya baro kasar su gabaki ɗaya ya zo Najeriya ka san me yazo yake siya karo ya san karo ko karo ne da ka sani ana yin abubuwa da shi da yawa ana yin turare da shi ana yin kaza da shi malam kakka ga kudin da ake samu akan karo business na karo ka san ina ake samun karon nan daji na mutanen ƙauyukan mu a bishiya a iska kawai za ka bishiya tana ta barin karo ana ta tattarawa yana bi yana hadawa yana hadawa in ka hada buhun karo buhu kaza ka fita da shi ka warke wani yana nan ya kama gida mai bala'in tsada yana zaune yana cin arziki duk ba mu sani ba yana kwanci ana tattaro mai ya zo ya loda a yi packaging ya fita da shi waje ya je ya dawo da biliyoyin kuɗi ta ga zo ƙwarodo fita da shi ake waje zo ƙwarodo ko ni ɗin nan bilal alim sai in noma zo ƙwarodo iya ganin ka amma ba mu da fikirar me ake da shi a duniya sai dai mu je mu zubar da shi a banza yana arha a kasuwanni arha al'amuna a shi akwai masu zuwa suna siyansa suna trailer trailer suna take da suna fitar da shi zo rodo da kake ganin shi wake ko america billahi azim tana sayan wake america wake waken nan da kake gani in ka iya business wallahi akwai da za ka rika da shi america kawo warki amma duk wani abin da ke gaya musu ne baki sai su taho su suke zuwa sai su mai da mu din dillalai muna zuwa muna ɗebowa muna kawo musu ana ɗan bawa da kashe amma mu we are not ba ma iya creating sana'a mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza akwai yara mu masu basira masu hankali masu tunani masu kwakwalwa amma ba mu motivators ba motivators ba wanda za su motivator ɗinsu babu wanda za su improving ɗinsu ba a developing entrepreneurship ɗin nan small skills industries da ake so a rinka ana ta faɗa a rediyo amma kashe su ake yi gwamnati sai ta ba da kuɗi biliyoyin kuɗi ta ce a koya wa yara sana'a kun ga abin da Allah ya faɗa kan sana'a kuma wallahi tafsirin ya zo mana da ƙwararren lokaci ne ba jawabi da yawa sana'ar hannun nan akwai albarka ita take rike mutane take koran talauci a cikin al'umma sai gwamnati ta bada kuɗi ta ce a je a siyo kekunan ɗinki a je a siyo kaza a koya mutane sana'a billahi azimu malam wanda za su je su karɓo kwangila sai su zauna su dankare su cinye kuɗin sai su je su nemo wasu matattun kekuna su zo su ba mutum ɗaya biyu a ɗauki hoto a je a tura sauran kuɗin su je su gina gidaje su auri jajayen mata su rufe a cikin gidajen su ciwon shuga da ciwon kafa ya zo kashe su mutu matan su zo su gado shi yasa kaga muke zaune aka muka muna cikin wato talauci kamar zai magana amma wallahi akwai hanyar samun kuɗi a garin nan kawai in na gaya muku billahi azimu malam yanda wasu suka shigo suke cin arziki ba na so na taba kar a ce ina fallasa amma ko a ce hasada muke amma muna da lissafi mun sani wane da wane kamfanin kaza ba namu bane kamfanin kaza ba namu bane ba mu bane kamfanin kaza ba har su zo su bude kamfanonin nan yan labanan dan labanan ya zo bude kamfani a nan ya hana musulmi zuwa sallar juma'a a kano ya ce duk wanda ya je sallah na kore shi ko dan china ya zo ya bude kamfani a garin nan ya ce duk wanda ya fita juma'a a lokacin aikinsa wallahi ya kore shi wallahi tallahi da yawa a cikin yan uwanmu musulmi ma'aikata kamfanoni allah an haramta musu zuwa sallar juma'a kuma kamfanonin na baki ne ba na mutanen gari ba ne اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين باسم عبادك الموحدين واحمي عوده الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau dai mun gamu da 'yan kasuwa amma a halin da ake ciki a yanzu ba ni da shago saboda a ƙarƙashin wani nake sai muka samu saɓani da shi na bar shagonsa sai kwastomomi na su ma suka daina zuwa shagon nasa ɗin saboda na bar shagon wancan mutumin sai dai in za su yi in za su sayi kaya sai su kira ni in kai musu ka gane sun yi faɗa da mai gidansa mai gidansa kenan ya kore shi da ya kore shi bai sani ba ashe da kwastomomin ya kora gaba daya to wannan ɗaya daga cikin wato illar yaran shago kenan ka duba wani ikon Allah kwastomomin da suke siyan kayan idan za su siya kayan sai su yi mai waya sai su ce ya kai musu kayan to shi kuma ya yi ido yaro ne ya zo kasuwa ya yi ido idansa ya buɗe ya san sirrin kayan kai kanka ya san a nawa kake siyo shi a nawa kuke siyarwa to kuma yana da abokanai watakila a wasu shagunan amma fa bai da shago ya ce to malam sai na ɗora musu riba akan kayan da na kai musu sai su ce a kawo musu kaya shi kuma idan ya siyan kayan sai ya ɗora musu riba ya ce kuma